سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الأدلال والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان ala ma tasifun a yau muna alhamis 22 ga watan rajab hijira 1443 wanda ya daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2022 karatunmu na ruhul adab wannan shine halka ta uku a satin da ya gabata mun yi karatu akan mun tsaya mun yi baitin dariqa mahabbil fadli war ridwani ussisa bis sunnati wal furqani zamu tashi wa lazimu lazima dariqi biza yunalu rifhu bit tahqiqi mala yace walazimu lazima dariqi a kulazumci lazimin wannan dariqa bizayina lirrubuhu da yin haka ne ake samun wato riba rabauta bitta haqiqi tabbas a walazimu ai ba'dal akhri malai ce bayan kun riki dariqa to dumu ku dawwama wastamiru ku ci gaba ma ishtum matsawar kun rayu ala ada'il lazimi fi hadha tariqi absaba da lazimi a wannan tariqa wa huwa thalathatu ashiya'a me lazimin wannan tariqa abubuwa ne kwaya uku na farko alwirdu sabahan wa masa'an lazumin safe da na yamma lazumin safe istighfari 100 salatin annabi 100 la ilaha illallah 100 na yamma ma haka bayan la'asar kenan istighfari 100 salatin annabi sallallahu alaihi wasallam 100 la ilaha illallah 100 wal wazifatu sai wazifa wanda za a haɗu da ƴan uwa a yi ita a kowane lokaci ko da safe ko da daddare ko bayan la'asa duk lokacin da aka samu aka yi tayi a haɗe da ƴan uwa a karanta astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum 30 ayi salatul fatiha 50 ayi haylala 100 ayi jawharatul kamal 12 ga wanda ya iya jawhara wanda bai iya ba kuma sai salatul fatiha 20 mafi yawan mutanen mu ba su iya jawhara ba amma yana da kyau mutum ya je ya koyi jawhara ya ya take ya ake yi ba ka zo kai ta rabko ta ba ana yi abinda aka rubuta daban abinda kake faɗa daban an bayyana yawwa ba yadda ba za ka ji ba ana ana rabko ta ko ina ba salatin da ake kakkarya ma irin salatu jawharatul kamal yana da kyau mutum ya zauna a biya mai jaya yake an bayyana Allahumma salli wa sallim ala aidar rahmatar rabbaniyati wal yaqutatil mutahaqqiqatil haidati bimarkazil fuhumi wal ma'ani wa nuril akwadil wa nuril akwadil mutaqawwin babu shi babu shi shaddan ma babu ita wa nuril akwanil mutakawwinata wa nur wa nuril akwani mutakawwinatil adami sahibul haqqi rabbani a a haba wa nuril akwanil mutakawwinatil haidati bi markazil buhumi wal wa nuril akwanil mutahaqqiqatil haidati bi markazil fuhumi wal ma'ani albarqi lastai ko albarqil asai bi muzunil arbahi ko bi muzunil arbahi mali'ati bi kulli muta'arridin li kulli muta'arridin min al-buhuri wal awali wa nurika allami allazi mala'ata bihi kaunakal ha'ida bi amkinatil makani اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم سرائك التام الأسكم اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحق الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحاطة النور المتلفل صلى الله عليه وعلى آله صلاة tu'arrifuna biha iyya dawaratul kamal kenan amma dai wani gurin in ka je ana yin ta dai kai shiru wannan satin na je wata zawiya wazifa wallahi dai shiru ne na kama to in wanta ya kamo san wannan ya danko nan kan akai wancan wannan ya kuji na gaban an an dauka sai ya aje ya bi shi kan su aje shi ma ya ƙara fusgaggaba shi ma ya aje sai ya bi shi haka aka rasa yadda za a yi a control din jawharan nan to kaga duk irin wannan wanda kai salatul fati 20 yana da kyau a ce a zawuyoyi an samar da wato wajen koyar jawharan nan ina jin yadda kauna ake yin jawharan gwanin daɗi ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحج الرباني البرك للطيب مزون الأرباح المالئة لكل متعرض من البحور والأواني ونورك اللامي الذي ولا تبي كونك الحائط بأمكنة المكان اللهم صل وسلم على عين الحق التي تتجلى منها عروش الحقائق عين المعارف الأقوم صراطك التام من السمر اللهم صل وسلم على دلعة الحق بالعسل الكنز الأعظم إفاضتك منك إليك إحادة النور المتلسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه dalla dalla dukki da ki aka ake kai ta amma dai ka so ka tona wasu gurare a a kasan mu nan saboda haka jawaratul kamali kafa sha biyu sai kuma me sai hailala ta la'azar din ranar juma'a to wazifar tijaniya ta cika kenan lazumin safe wannan sune arkanu ɗariƙa lazumin safe da na yamma ɗaya sai wazifa sai zikirin juma'a shi kuma ana yin sa bayan la'asar ne ranar juma'a kuma ba adadi idan a cikin jama'a za a yi ta la ilaha illallah la ilaha illallah za a yi sai har sai rana ta waye da bayan Allah yadda ake ai ana yin la'asar din ana gama lazumin yamma za a zauna a shakafta a yi lalan amma yanzu sai dam da magariba sannan za ga ana shigowa ana ana dan tabawa an fahimta to haka ake da bayan la'asar din ita ce abinda daurawa yi mana shaida yace masu kokarta yin zikiri bayan la'asar ranar juma'a yace sai yan tijjaniya to wannan wal haqqu ne wa sai da biyul a'la duk da an ga dama a gaba kuma sai ai wani shari'a ce ita la ilaha illallah ta yan tijjaniyar ko ga wani ai mata wata lamba ko ai mata wata wata diyar eh yawwa ko a ce ita ai ba ba ba tauhidin ibnu taymiya tunda wata shiga addinin ibnu taymiya ba to tasu bata karɓu ba to sai malai yace biza ai bi sababi hadhihi almulazamati da sababin wannan lazumtar ne kaga baɗin ta zama me ta zama sababi a ko ai bi sababi hadhihi almulazamati da sababin wannan lazumta ne ga wannan wuri dai yunalu yunalu bina'i kenan ko bina'i lil maf'ul yunalu ake samun ayyujadu wa yusalu ake samu ake wato tabbatar ake samun tabbaci bi fadlillah da samun falalar Allah ta'ala aw bil bina'i lil fa'il ya tabi za a iya yin a ce bi za yanalu ribhu bit taqiqi arabiya da wazani duk bai kare ba bi za yanalu ribhu bit taqiqi to sai ka kaddara fa'ili kenan a gurin me fa'ilin zai zama biza ai bi sababil hadhihi almulazamati yanalu almulazim arriba shi wanda ya lazumci wannan aikin zai sami rabo al-arriba dina huwa al-fawz bil maqsud kaga yanalu shine fi'ili mudari ko al-mulazim shine fa'ilun marfu'un ko wa alamatu rafihi ad-damma ko sannan arriba maf'ulun bihi mansubun kaga to to zai iya yiwa bil bina'i lil fa'il kenan to arriba din nan shine huwa al fawz bil maqsud shine tsarsabar rabo da abin nufi wannan jati ko wannan jatu da samun tsira min daril uqudi daga wato gidan huruwa kenan wuta kenan Allah ya bitta haqiqi da tabbaci ai arribhu al muhaqqaq ko ayar riba al-muhaqqiqa shine mutum ya samu riba a al-muhaqqiqi zamanu wanda aka tabbatar da lamunin sa min al-mustafa sallallahu alaihi wasallam daga shugaba alaihi salatu wassalam bi qawlihi da fadin sa li shaykh radiyallahu anhu ga shehu radiyallahu anhu da yace masa anta min al-aminin kai kana cikin amintattu wa kullu wa kullu man ahabbaka min al-amin wanda ji ya so ka yana daga cikin amintattu anta habibi kai maso abun sona ne wa kullu man ahabbaka habibi wanda ya soka ya wato abun sona ne wa fuqara'uka fuqara'i almajiranka almajiraina ne ko talakawanka talakawa na ne wa talamizuka talamizi almajiranka almajiraina ne wa ashabuka ashabi almajiranka dai almajiraina ne wa kullu man akhadha wirdaka wanda ya karbi wirdinka fa huwa muharrarun minan nari abun yantawa ne daga wuta wa walidahu da iyayensa biyu wal azwajahu da matansa wa zurriyyatahu al munfasilata anhu da zuriyarsa wanda suka fita daga jikinsa lal afada banda jikokinsa na bangaren mace to anan zaka ga wannan zamana ai ba a ce za a samu wannan zamana ba sai da aka ce ne an ce sai aka yi bayani shin wannan zamana kowa zai same ta sai aka ce a falatta fi akadi dariqi tarbahu illa idza kunta dawaman tuflihu falaisa mala yace ai falaisa laka ayyuha almuridu sadiqu kai muridi ne mai gaskiya wato ba za ka samu ba ba za ka samu bi mujarradi akazika lidariqi kawai da zaran a ka karbi dariqa ko ka shiga dariqa to ba zai yu ya sul laka ribu a ce wai ka samu riba ba wa huwa al-khas bi ahli tawfiqi shine wanda shine kibantacce ga ma'abota dacewa ba daga ka karba yanzu misali ka zo ka ce a ban dariqa ka karba dariqa shikenan ka samu rabo ji sho Ibrahim radiyallahu anhu yace ba haka bane kalla ba haka zance yake ba illa idza kunta dawaman sai dai idan ka kasance a dawwame ma dama kubruka matsawar rayuwarka sai ya zama na halinka yau halinka tusulu kana gyara halinka ai ta tajaddadu kana sabunta halinka bi an tatakalla min arraza'ili kana wofinta daga makaskantar tabi'u wa tatahalla bil fada'ili kana wato yin ado da kyawawan dabi'u dukkan dabi'u na subaye gabaki da akwai zamana ta wanyewa da duniya lafiya ga wanda ya riki auradunsu yana yi dukka gabaki ɗaya mutum in dai ya ɗauka yana yi to zai wanye da duniya lafiya akwai damana ta samun shiga aljanna ga duk wanda ya ɗauka ya suka yana yi to amma inda matsalan take shine mutum ya ɗauka ya bari ayyukan nan da ake yi a ɗariƙun sufaye ayyuka ne da kowane kwaya daya a ciki an bada aljanna da sababinsa yanzu mu dau istighfari ha yanzu istighfari duk dariƙa istighfari rukuni ne a ciki sai an yi istighfari duk mai yin wata dariƙa in dai dan dariƙa ne to za ka samu istighfari a ciki to istighfarin nan shine amanar wannan al'ummar a duniya kuma shine amanar su a lahira yanzu idan aka duba tafsirin ibnu kasir wallazina idza shafi na tara ne wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha ko fastaghfirullah ko fastaghfiru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun karkashin wannan aya ibnu kasir ya kawo wani hadisi wani istighfarin da ya gaba ɗaya hudu aka ce an kyanta shi har abada duniya da lahira istighfari hudu yayi yaji annabi sallallahu alaihi wasallam ne kuma yake fada yaje yo zini da yo zubin manne yazo ya zauna yace kai Allah na tuba wannan zunubi astaghfirullah to shi kuma Allah akwai wanda yake shi san ka tuba annabi dai ya ga mana sallallahu alaihi wasallam Allah ya Allah shine mafi murna bayinsa idan an tuba daga mutumin da yake daji sai taguwar shi ta bata da taguwar shi ta bata kuma guzurinsa yana kai inda ya nufa bai je ba inda ya baro ba zai iya koma a gaba ba ya saddakar kawai mutuwa zai yi zai ji ƙarshen yunwa zai ji ƙarshen ishirwa sannan ya mutu kawai ya kwanta ƙarƙashin bishiya yana zaune bacci sai ya ɗauke yana farka daga baccin nan kawai sai ya ga raƙuminsa a kansa ya dawo saboda tsaban murna da dawowar raƙumin nan sai ce Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka annabi sai ce a hada abin shiddatul farai yayi kuskure saboda tsananin murna to wannan murnar da yake annabi yace Allah ya fi shi murna idan bawan sa ya tuba an bayyana kazan duk inda ka ji bala'i da masifa a wa'azi kullun bala'i da masifa ake zuba da wuta da azaba to malamin kansa in bai sa bai ya shiga wuta wallahi saboda shi shi shi Allah sai ana wato bainal khawfi war raja'i in an taba nan a taba nan Qur'ani ma haka aka saukan mana da shi in akai azaba akai azaba ya kuma kaji ana ana fadar rahama ana fadar ta eh yawa kaga in ana yin karatun karatun da ke shi ma tarbakan din aka shigo wajen azaba kaga zaka ji kaman ba za a tsira ba eh yana tarbakan din eh eh to aliddani ne kaga dama da in aka shigo narkon azaba to abun ba dadi shi yasa wasu sai su bacci kawai da an zo kawai kana karatu ne su sai su bacci wasu kuma sai a tashi akwai wanda shi ma an zo babun fallar talauci an ja ma kabiru talawuddin ya ja babu fada babu fadlul faqari mala yace babu falalar talauci sai ta yi karkade rigarsa yace yace dan ma kan muji muna kan talauci war mu tashi ya tashi ya dace Allah ya ji an su gaba daya to da haka to so ake a zama bainal khawfi war rajai shi wannan da ya istighfari guda daya sai Allah yace bawa na yayi zinubi ya san yana da ubangiji da yake gafarta zunubi kuma yake rikon azaba yake hukuma an yi zunubi sai ya nemi gafara ta sai Allah ya ce na gafarta ba sai ya ƙara koma ya je ya ƙara yin zunubin da ya je ya ƙara yawa da ya da sai ya ƙara yin istighfari Allah ya ƙara cewa to na yabe mai sai ya ƙara koma ya je ya ƙara zunubin ya ƙara da ayi istighfari Allah ya ce na yabe mai a karo na hudu ya ƙara zuwa yayin zunubin ya ƙara da ayi istighfari Allah ya ce bawa na yayi zunubi wa alima anna lahu rabban ya'khudhu biz-zambi wa yaghfiru dhanba yace ya san yana da ubangijin da yake riko da zunubi yake gabar ku shaida ku mala'iku na azire ya je ya aikata da abin da ya ga dama an kyanta shi to fa daga ranar da aka gaya mai haka to takaddarsa ta rubuta miyagun aiki nade ta za a yi an daina rubuta sai ya sana shi wannan yadda ake kallon sa ƴantaccen Allah ne a ban kasa to da Allah mu duba istighfari hudu yayi yanzu dariqa an kana yi kullun nawa kake na lazimi na dole banda wanda kuma kake yi da kancin kanka bayan na dariqar da kake yi kullum me yasa kuma kake yi ka yadda kai ma mai zulubin ne kai da haka tunda ka yadda kullum cikin zulubi kake to ba za kai kuma istighfari kullum cikin sa kake to wancan yayi zulubi yayi istighfari wanda aka ce an yanta shi ya je duk abin da zai yi yayi to yake nan sai an ce mutum yana dariƙa ya an ce masa zai shiga aljanna ko an ce sai kai ta mutu kaji san gari can ana rawa aljanna ko ana waye ai ba aljanna ake rawa ba aiki ne na aljanna kake yi ko ita kuma aljanna na ce da za a biwa kanu ya amaluna sakamakon abin da suke aikatawa aikin karbabbe to kana da da'in Allah ya karba aikin naka tabaraka wa ta'ala shikenan hadisi ya ce wanda ya aikata kaza dan aljanna ne wanda ya aikata kaza dan aljanna ne shikenan sai ka gaggata alƙawarin Allah ka dau aikin nan kana yi to kuma menene abin da ake jira an fahimta tijaniya zaka yi istighfari 200 da wani abu ne 230 ko kullum a kadiriya duk gurbin sallah sai ka zauna ka yi lazimi da Allah ya ce wa ila fa iza faragata fansab wa ila rabbika fargab in ka idan da sallah ka zau ka kafu a gurin da kai sallar kai dan yi ibadu shikenan shi Abdul Qadir radiyallahu anhu sai ya tsara dariƙar sa akan gurbin sallah duk gurbin sallah zaka zauna kai tasbihan la ilaha illa al-awwal al-akhir al-zahir al-batin اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي لا اله الا هو الصادق الوعد المبين haka duk zaka zauna kowanne da adadi da da zaka gurbi biyar 66 ko yawa to zaka zauna gurbi biyar saboda Allah ya ce wa ila rabbim fa iza faragta fansab in ka idar ka kafu abunda kai sallar wa ila rabbika fargab ka ka ka ka aika zuwa ubangijinka to dukkan 313 da ake da su na tsubaye akwai wani aiki da aka aje wanda zaka yi wanda aka ce in ka lazumtu wannan aikin to zaka wanye da duniya lafiya kuma zaka shiga aljanna saboda wannan aikin shi ne ka dinan aka ce ba kawai kawai daga ka karbi dariƙa shikenan kai ka zama ka samu rabo ba a'a illa idza kunta dawamun tuslu sai in dai abin da ka dauka haka baka din sai in kullun kana yi taslu ai ta tadaddadu kana sabunta aikin nan bi an ta takallaminar raza'ili kana wufunta daga makaskantar dabi'u wata tahallabil fada'ili kana yin ado da kyawawan dabi'u wanda dama da istighfari da salati da hailala abinda za su baka kenan duk miyagun dabi'u sai sun wanke ka daga su wallahi akwai saban da ko kudi aka baka kai wallahi ba za ka yi ba a lokacin da wani shi yake bada kuɗi don ya samu damar yin wannan sabar kai ko wallahi ko kuɗi aka baka ba za ka iya ba me yasa saboda wannan ayyukan da ka ɗauka sun wanke ka domin inna salata sana'an fashai wal munkari sallah inna tana hana aikata alfasha da abin ki wala zikrullahi akbar sallah kan zikiri kuma shine mafi girma daga sallah to kana salloli kuma kana yin wayannan zikiran to babu yanda za a yi sai ka rabu da miyagun dabi'u sai ka ji baka son me yin su bai ka ji baka son sa kankamin shi kake baka so ka zara shi a daidai lokacin da shi wasu abun su alfasha ado ne kuma zama da masu alfasha ado ne to kai kuma sai ka ji kankamin su kake in ka zo in larura ta hada ka da su to bai wuce irin da mai halari da yace wala illa lahu tubatu fasikin wala mujaridatu li ghairi daruratin dinnan zama da fasiki ko abotar fasiki ne ka ji ba da larura ba kai kyamun ma a ganka da shi kake ba ka so a ganka da shi Allah Allah kake ya tafi saboda ba wani ba wani abokin to wannan fa duk natija ce ta zikiri da salati da istighfari saboda shi salati in kana yi Allah ne yake maka duk sai in kai Allah zai ma goma to in Allah ya ma goma nan me yace zai zai fitar da kai daga duhu ne zuwa haske liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur ya fitar da ku daga dufai zuwa haske ko wa kana bil mu'minina rahima da haka ba za ka daga ka dau dariƙa kawai za ka rabauta ba sai kana yin wato sabunta aikin kana yin rabuwa da miyagun ɗabi'u wata tahalla bil fada'ili kana kuma wato yin ado da kyawawan ɗabi'u mukammilan shuruɗahul muqarrara kana mai cika sharaɗansa wanda suke abin tabbatarwa mukabidan kana mai gogayya da adaba hula da ban tariqa al-mu'tabara wanda suke ababan izra yajibu alal muridi yana wajaba ga dukkan muridi an ya kuna mukammilan wa mutammiman haka zan faɗa ko ya zama mai cikawa mai cikawa li shurudi sihhati ga shar'an inganci wahiya ma yalzamu min adam min adam wa shine wanda idan ba babu tutu babu babu abin da aka ne ba wahiya kamsatun guda biyar ne anniyatu na farko dai niyya shi ko niyya shine ka kudirce yin abin da zaka yi lazumin da ka zauna zaka yi ka kudirce zaka yi a zuciyarka ko baka faɗa ba akan iya faɗa na yi niyyar bada wuridin na na lazimi na lokaci kaza zaka iya faɗa a baki ba matsala za kuma ka iya kudircewa ko baka faɗa a baki ba wada haratul hadasi da tsarkin kai binau ayi da nau'in sa guda biyu wato na tufa da na jiki kenan taharatul hadath binau ayi wa satrul awrat da sitirce al'aura wa tarkul kalami da in zaka yi lazumin nan kakkai magana ligairu darurati shar'iyya in ba wata larura ta shari'a ba wani abu wanda yake na shari'a wanda larura ce ta sa yake magana wakazalika haka nan an su yundabu itmamu shuru'il kamal an so cika sharadai na cika akwai shuru'il kamali wanda mai fato rabbani ya kawo su ko kusan guda 40 sharadan kamala wa tarkil hudalati da barin abubuwan da suke bata lazumin in ka zauna yi wal makruha da ababan ki in an zauna ana yi ana so a yi huduri a tara hankali guri guda sannan lazumin nan a dinga biya shi da tartibi dalla dalla an fahimta astaghfirullah astaghfirullah ka a dinga saurin da zai dinga sawa a dinga wofintar da wasu kalmomi a cikin siga ta ta, ta, lazumin idan haka ake so shi ma da yake unzurul mudawwalat wayannan sharadan in kana so ka koma a littattafan dariqa wanda aka faɗaɗa bayani a ciki irin su ad-durratul kharida sharhin al-yaqutul farida ko na ash-shaykh Abdul Wahid an-Nawawi da da irin su sufatuwar rabbani a duk akwai wannan shuruɗin gaba ɗayan su an kawo mukabilan al-muqarrara wanda aka tabbatar da su fi kutubi ahli dariqa cikin zaman ahalin dariqa ulil ilmi wat taqiqi ma'abota ilimi da taqiqi mukabilan kana yin mai gogayya wal mukabadatu ita mukabada hiya dabu sa'il shine ije tumbe tumbe wa hibzul wasa'il da kiyaye tafarku ai mudafi'an kana da ijewa lil khadirin nafsani ga karshe karshen rai wa shaytani da rashidan ai kam wannan shine gogwarmayar lazimi sanda ga ka dautar yi zaka yi lazimi to sannan zaka tafi da rashidan wannan tunanin yazo wannan hirar ta zo wannan labarin ya zo wai dai ke san da nasu ya su maka ka tara hankali kai abin nan a da tsaba to wai shine ma da yace kana gogayya da wannan ya za ka kai kokari ya zama wurdin nan da kake Allah kawai kake tunowa Allah kana cewa la ilaha illallah la ilaha illallah babu an bauta da gaskiya sai Allah to ya za a yi zuciyarka ta zama wannan kawai take tunawa ga ni gaban Allah ina ambatar sa ya zama jamala Allah da jalala Allah kawai kake tunawa to lokacin da ka tafi yin haka to shedan da nafsu sai su a ya batun kudaden nan da guri kaza an bayar su ya turo ko bai turo ba ya kuma magana nan da kuka yi da wani ana nan ana kaza sai kawai hirarraki su zo aini kaza wani tunanin ma gaba ɗaya kai ba wani amfani zai maka ba waye ba to sai su ta zuwa to su ne mala yace al-khatirun nafsani wa shaydani darje darfen zuciya da na shaydan su zo su ta damun ka da ana kai wuridin nan cikin kai shi lami lafiya wa muhatizan lirrahmani wal malaki ka kiyaye waridi rahmani da malaki fatilkal mudafa'at wannan shine mukabarar da ake fara shine ijejeniya wannan alif din ya fa'idantar da ni mudafa'a da aka ce ya fa'idantar da musharaka ko mukabada wannan alifin ya fa'idantar da musharaka wato za ku yi fada ne kai da ne kai da hadiri da sani din da shedani din da haka muka yace mukabada iya da kusali wayo ai mudafi'an bil hadir da sani wa muhafizan fatilkal mudafa'at wannan shine ijejeriya yana turo ka kana turo shi wal mujazabatu da fujjegeriya kana fujjewa shi dan yana fujgo ga kana fujjewa nafsu tana fujgo ga kana fujjewa kana ni ba tunanin Allah zan yi ita kuma tana a tunanin duniya za ka yi tunanin kaza za ka yi kai kuma kana naki in ta fuzje ka kata sai da ka tuno sai ka kubuce mata sai ka dawo tunanin Allah da ta kuma kubucewa ta daka da ka tuno ka kuma barin ta sai ka kuma dawowa to ana nan ana nan wata ran da taimakon Allah wallazina jahadu fina lanahdiyanahum subulana Allah in ya ga kokarinka wata ran sai ka kana yin wurdin har kai ka gama banda Allah ba abin da kake kira shine idan mutum ya kai wannan matakin sai a zo gurin sa ana zaune yana wuridi to sai sai sai ayi hira ayi waye wallahi duk bai jiwa idan kan makamin ya kai makamin ana la ilaha illallah har mutum yayi fana'i sai kaga an taba shi ko ba a ji shi ba kuma gashi ko shehu shehu abdul qadir jilani radiyallahu anhu in yana lalimi sai an ana wuzi ana zikiri ana zikiri gashi amma an ka taba shi haka sai ka ji ka wuce sai an tsai da zikirin sannan jikin sa haka zaka ji ya dawo me yasa saboda istigrai da fanayi wani bawan Allah aka ce za a yanke mai kafarsa hannunsa ko kafarsa ne aka ce matarsa ta ce to a bari sai a tada sallah in ya tada sallah za a cire bai ji ba me yasa saboda tsabar kallon Allah yanzu in dai kan annabi Yusufa ya sa mata sun dinga yanka hannu ba su ji komai ba to ina ga wanda aka yaye mai jamala ta ubangiji ya tsokace ta to me zaka yi mai wani tuna ya ma san me in dai annabi Yusufa za a kalle shi saboda tsabar kansa ayi fana'i cikin sa har a yanke hannu to ina ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to ina ga kuma wanda ya mudala al-jamal al-harara ya dantsana zakin zikiri yana yi ai kaga ba zai ji duk abin da kuke ba zai ji ba sai dai in ya dawo an bar zikirin ya dawo kuma sannan balle kuma ya tada Allah yana zance da Allah tabaraka wataala da haka to ka'idar dariqa gunda ake so ka kai kenan to amma baka cewa ba za ka iya ba kai wane mu wane mu a baka faɗa ai su ma wa'ancan da suka je ba su suka kai kansu ba Allah ne ya kai su an fahimta Allah ne kai su kai ma kana layi shine mai ibnu adaillahi ya faɗa abu yace la tatruku zikra la adami hudurika fihi ko wai dan baka yin huduri kai in ka tada zikiri kana yin zikiri banda tunanin kuɗi da duniya da mota da ba abin da kake sai ka ce kawai ni zikirin nan ma dai na ra tunda dai an ce zikirin nan so ake ka tuna Allah kai waye a'a yace kakka bari ka ci gaba a haka kai ka tsare baka tuna Allah ba kawai dai harshe ne yake ta bada Allah amma zuciyar ita ba ita aka yi zikirin yace kakka da mutun fa asa an yarfa aka ko min zikirin ma'a adami hudurin ila zikirin ma'a hudurin kamar dai ma'anar wannan da sannan Allah zai dauke ka daga wannan matakin da kake kana zikiri ba huduri ya kai ka zuwa zikirin tare da hudurin Na'am, tsokacin jamala ta halarar Ubangiji ta wanda duk munufar kenan. Duk wata dariƙa da ka haɗewa munufar kenan. A kai ka wannan mukamin da yadda in ka zo kana ambatan Allah wato hasake za su dinga sau. Amma kar ka daina. Su gaba tsaye a tafi a hakan na yi ɗin ina tunanin duniyar gobe ma in daɗa yi, ji ma in daɗa yi, ana nan wata ta gaba su wal muhafazatu biha da kiyayewa cikinta wato shiddatul alaran suka abin da yake mai tsanani a zuciya ka annaka tujajuwa kamar kana ije ta bika bidiga da da da da wato hantarka kenan fa haza muradu wannan shine muradun su bi jihadi hada jihadin nafs da ake faɗa wa huwa shine fidamu ha anil ma'alufati ka yaye zuciyarka daga ababan sabo ka yaye ta daga ababan sabo duk abubuwan da kake gani kake sabawa da zuciyarka da su to wallahi ko ba su zaka rayu a a kai ne dai kawai ka saba mata da su ai in ban kaza ba bazan abu in ban kaza duk in ka za ka ka ka rabu da ita zaka zauna lafiya kuma ka ka rayu da ita wa hamluha ala lafiya wa ka dora zuciyarka a fusan kanta misalin da nake bayarwa yanzu wani sai ga kai ni yanzu guri kaza bazan iya zuwa ba sabuwar riga ba ai dole in sa sabuwar riga to nafsu ce ta samu to da ka in dai ban sa sabuwar riga in dai ban samu sabuwar riga nan ba wallahi ba zan je ba to nafsu ce in ya je din ba abin da zai faru ita ce za ta tafi gaya mai ƙarya da gaskiya ai in ka je suwa ne ya ce kaza suwa ne sai ce kaza suwa ne sai ce kaza wallahi duk ƙarya take ita ce za ta riya maka wallahi sai ka je ka dawo din ba a lura da abin da waka kake faɗa ba ai in na sa wannan takalmin sai a ce wa kaza wallahi ka je ka dawo ba wanda ya ga takalmin balle ma yayi magana sa amma ita sai ce ta gaya maka cewa saboda ita kullun ba ta so a ce ita ta kaskanta to ita kuma ba za ka samu shiri da Allah ba sai ka mai da ita kasa ka yarda Allah shine mabuwayi ita kuma kaskanciya ce to idan ta zo maka da wannan zance sai ke da dauka kai da ita za ku yi hira au da ke cewa to za a kaskanta ko za a wulakanta ko za a to ni da ba wulakantaccen bane Allah shine mabuwayi ai da ma mu duk mukaskanta ne mu bayin sa to kare mata wannan kare mata wannan to sai ka yayi ta amma idan ka rabu da ita tana danka a haka sai kenan ita misalinta kaman misalin jariri ko kaman misalin jariri ne ana shayar da shi sai ai ta jin sai iyaye su zana ai ba za a yayi shi ai a dan ai zai shiga takura ai zai wahala ai waye sai ai ta jira shikenan idan ka saba mai a haka ne shan ba la hubbar ridai sai ta zo amsa ta tsotso ya saba nan da kuka zo kuma za ku yayi sai a wahala amma san da kuka zo kuka yanke aka ce za a yayi shi da Allah yana yayuwa ko baya yayuwa yana yayuwa dolan sa yayi kukan ya to ita ma haka zuciya take dubu siri wan nafsu ka tibil intu milu shabba ala hubbir rada'i wa in tabdimu yanfadini ita haka zuciya take in ka saba mata tace wai duk abin da take so shi zaka mata to haka za ta saba saboda haka in baka samu wannan abun ba yanzu akwai wanda in bai da kuɗi in da yana da kuɗi sai ya zama ya rasa kuɗi to sai ya daina shigowa cikin mutane sai ya daina mu'amala da mutane saboda aiwai shi ya kaskanta shi ko ba zai yadda a gan shi a kaskantaccewa to nafsu ce nafsu ce ai ina da kaya da ina da kaya yanzu kuma yanayi ya sa ban da kaya shi ke nan ba zan dinga zuwa taro ba ba zan dinga fita ba ba zan dinga kaza ba na tare a gida to nafsu ce ta saka nafsu saboda ita kullun so take tana sama kai ita kai ko ba za ka taba zama mutumin Allah ba sai ka yadda kai makasanci ne Allah ne madaukaki ana zalilu wa anta al-aziz Allah kai ne mabuwayi ni kuma ni ne makasanci ita nafsu duk siffa Allah ita take so ka tsaya sai ka lura kai hira da nafsin ka zaka gane haka duk siffa Allah ita take so ya za a ce ni a sama nake na fi kowa kaza na fi kowa ɗaukaka ko gida babba mota babba riga da tafi kowace shau ma'acilu da masharibu abincin da zan ci a ce hai maɗaukaki ne abin shan da zan sha maɗaukaki yanzu akwai wanda in aka zo aka kawo wani abincin in wani ya zo ya ɓoye wai kai ya gan shi yana cin wannan abin ya ƙasƙanta nafsu nafsu ce eh malam yana bada labari ya ya je wajen wani su gaisa sai da aka sai daga gida sai wata ta turo sai da sai wai a turo wai a zubo mai dan mare eh sai ce da yarinyar ya musu ce da gidanku ku zuba shinkafa ku kai kasuwa ni kuma ku ce za ku zubo mun dan mare dan mare na gida bayan ya ce kun yayi ji da ba na nan zo mai za a yi to to nan su ce an bayyana nan su ce ba wani abu ka duk abin da ta zo maka da shi za ka kaskanta ka ce ka da maka kaskanta ne za ka riya ma a zuciya ba wai ganin ta za ka yi ba ina da to menene kamar ni a ce ina hawa wannan keken kamar ni a ce ina hawa wannan babur din ko ni kamar ni a ce ne da wannan mota to ni wa kaiwa ko ba ka ba tambayi kanka kaiwa da ba za ka auwa to ta haka ake biye mata sai ku zauna lafiya da ita sai kai rayuwa cikin duniya lami lafiya abin da da ne ka waye ne azurtawa Allah ne Allah da ya halicce ni iya abin da ya ban kenan na kuma gode masa wani bai samu abin da na samu ba shikenan in keke ne da wani a kafa yake tafiya keken yake nema ruwa a jallo yau shi da zai samu keken bacci ma gagara ta zai saboda murna idan babur ne ka ce wani kuma keke yake da shi inda zai samu babur din in motar ce sai ka ga shi kuma wani mota yake nema shi ma bukatar sa ta kai ta motar amma bai da karfin da zai kai kana da mota haka kana da kuma kana ganin ai kai ta mata duka to haka ake wannan wannan shine dariqa abinda dariqa ake so ta koya maka kenan kad zuciyarka ta dinga gasa da Allah ita ita wat kai wani ne kai dole kaza kai wani duk shine fida muha anil madufati ka yaye ta daga saba saban nan yau kaza Allah ya kawo a ci Allah ba so kuma ya kawo ikon da za a ci kazar ko mutum ya tsaya ya ta fama da da da da da da da dan wake an bayyana mutum ya ce ai wai gudun duniya wannan ba gudun duniya bane in Allah ya ka a ci kaza a ci kaza a yalwata annabi sai sai Allah yana son in yi bawa ni'ima a ga alamar ni'imar nan a ga mutum yana kumatu yana haske al'amara sun canja mutum yana sa riga dan wasu ma su zo a basu yawa ai yawa idan babu me za a iya ci kwaki da dan ayi dambun sa a ci a ci shi Allah ya kawo kuma a gode masa amma fa in ya kawo kuma to Allah yana so a sa riga mai kyau Allah yana so a hau abun hawa mai kyau Allah yana so a ci mai kyau a kwanta a guri mai kyau annabi haka ya fara in yin haka kuma butulcewa Allah eh inna Allah yuhibbu idza al'ama ala abdihi an yura atharu ni'mati alayhi Allah yana so in yi bawan sa ni'ima a ga gurbin ni'ima wani ma ya gane cewa gaskiya wani da gani al'amura suna tafiya yanda yanda ya kamata dan me dan mabukata su ma su zo ka taimaka musu domin abin da aka baka na dukiyar kai halifar Allah ne dukiyar ta Allah ce sai ya nada ka akai sai kuma yace wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fi nafi ku ciyar daga abin da na sa ku halifofi na akai dukiyar nan ta ci sai na baka to ku ciyar da wasu sai annabi yace Allah mai ciyarwa yace mala'iku suna sakowa kullun daya a gabas daya a yamma na gabas yana cewa Allah duk mai ciyarwa kamar mai duk mai mammako kuma Allah ka hada shi da asara Allahumma alimun fidan khalafa wa adimun fikan talafa Allah duk mai ciyarwa duk abin da ya bari kamar yarwai Allah duk wanda kuma yake mammacewa ka hada shi da asara wallahi ba za ka ga sabani ba duk mutumin da yake kulimi mammako baya alheri ba za ka same shi ya ku kowa ta kasa yau ya buga wannan asara gobe ya buga saboda wannan addu'a ai ba za ta tashi ba mai bayarwa kuma sai kaga Allah yana maida mai yana ta buɗa mai yana ta buɗa mata akwai wani da sani duk ƴan watanni sai an ware tireloli na shinkafa an yi rabon su haka kawai ba sadaka kawai za a yi ba dangin iya ba na baba za a yi tarabu to kama a inda yake ba shine na daya a inda yake business kan ba kamar sa an kasa tadda shi duk wata biyu uku sai an fitar da buhuna dubbai an raba buhu buhu buhu za a raba katan katan na taliya a rarraba wa mutane kullum kuwa arzikin sa sai a faka yi to Allah ne alƙawari yawa wa ma an faɗutun min shay'in fa huwa yukhlifu abinda duk kuka ciyar na abu Allah zai mayar muku Allah ya fito karar ya ga mana yace shedan ne mai yake muku yake fadawa ta yake saka muku ta tsoron talauci a zuciya yake muku in ka bayar kaman ka rasa ash shedan ne yabi dukumul faqara shedan ne yake ta saka ba kaman in ka bayar yo kana da miliyan dubu talauci me zaka ba sai in kaso ba alabi sai in kaso ka yi kai alheri da ita Allah ya turo mata wanda za su zo su gama da ita a buga wannan asara a ta a buga wannan damfara a ta a buga wannan a ji babu ita sai dai in kaso kai kaso amma Allah ya baka kuɗi alaji kuma baka alheri ba Allah ya rubuta ka gani mu kullun aljanna ne a wannan lokacin to in sun zo ayi alheri a ci a sha amma in ba su zo ba muna tare da wani wani yayi kudi wani yayi kudi Allah ne ya bashi ni ma ya ban kuma abin da bai bashi ba ko in ka duba ka sa kowaye shi mai kudin in ka duba an mai ni'ima kaza kai ma akwai ni'imar da aka maka kai ma yana kwadayin ta a ciki babba daga ciki a yanzu a wannan zamanin rahatul bali kwanciyar hankali ko za ka ga kai shi da aka ba shi kuɗin billahi al'azim ka fi shi kwanciya hankali mafi yawa za ka ga babu nutsuwa hidimar dukiyar ta sa masa bala'i ta zai masa tension ta zai masa masifa yadda za a yi za a yi maintaining ɗinta saboda ka san bala'i ne bayan an ɗanɗana daula ta kuɗi kuma a dawo babu annabi ya ce a ji tausayin wanda ya kuɗi ya talauci ko irhamu minan nasu salasa ko ku tausaya mutum uku a cikin mutane azizu qaumin zalla shugaban mutane da, da aka sauke shi kai gwamna ka sauka ana ma jiniya ba ba ba da guri ba inda zaka je kai ma ga ka karo ana ana danja wani zai wuce an dakatar da ku duka saboda gwamnati kujerar da kake kai wani zai zo ya wuce kai ma an tsaye da kai sai ya wuce ya zo ya wuce fit ko kuma da abin da kai ne kake sa ka ce a bari a bari a yi a yi yau kai ma gashi dokar da kake bayarwa yau kai ma ta hau kanka to annabi ya ce a tausaya azizu qaumin zalla wa ganiyu qaumin ibtada da mai kudin mutane da ya talauce da an ga fito gidanka in mali alherin ne ana cike kobar gida jira ake ka fito cike saboda abu da sabon zaka fito ka rarraba yau ka leko ba kowa a kwarai kuwa idan na'am na'am hmm karshe sai Allah ya karbe to wani zuwan soyayya sai ta Allah in an ban mu kudin halaka ne halaka ne sakamakon wannan alheri sai Allah ya karbi ya raba shi da su shikenan sai sai ya dawo ya maida shi naka ya yanta shi in an bar shi da su bai zai wani lafiya ba zai shiga aljanna ba to kaunar da Allah yake masa sai ya karbe ya raba shi da su sai ya dawo bai da su sai kaga ya komo na Allah saboda akwai riwayar da aka yi ban san ingancinta ba amma dai a riwayan yana nuna Allah a bayinsa akwai wanda aka bashi kuɗi alaka ne sai a hana shi saboda san da ake mai akwai wanda kuma in ba kuɗi ba zai ba Allah ba to ai ga ni wani yana ya ci haran ya ce wallahi bai ci ba zai al'azar ba wallahi wala abba ga kake wa mu labari a kasuwa a kasuwa yace wallahi in bi toyo ba la'asar ba ba ba la'asar sai wuta ce sai saboda ba zai ba zai to akwai wanda shi in ba ai mai wallahi ba zai ba zai je ya to kauna da Allah yake wa bayin sa tabaraka ta sai a bashi dan ayat da saboda annabi mai arziki ne akwai wanda in an bashi lafiya ba zai ba Allah ba sai a hada shi da rashin lafiya akwai wanda in aka hada shi da rashin lafiya ko ba zai ba Allah ba sai a bashi lafiya to haka bayin nan suke hikima ta Allah tabaraka ta'ala ga wani yana yi yana ta alheri amma kuma an karbe dukiyar to san sa ake imma dukiyar halaka shi zaka wa imma wani mukami ne Allah yake so ya kai shi amma dukiyar ba za ta bari ya ci ba to sai a karbe dukiyar ta sababin wannan sai Allah ya daga shi ya kai shi wannan mukamin sai ya tafi shikenan to baiwa ce ta Allah tabaraka wa ta'ala a irin wani wani kuma zaka samu ba mai alherin bane an karbe shi kuma irin wannan bakar dabi'a ce ba a yi ba mai ci ba mai ci to sai a hada da asarar karam karam shikenan sai kaga an dawo zero ba a da shi kuma sai a ta shafa iya da aljihu to ka gani Allah ki kara mutum a baka mukullin aljanna kai wasa da shi yanzu dukiya a wannan lokacin aka ba mutum ita an ba shi shinkafa ce zaka ba mutum buhu kamar ya ma shi dada kwarai kuwa a wannan zamanin kamar yayi muka sujada buhu daya shinkafa ba fa ba fa ci zai dinga yi muddin rayuwarsa ba wani karshe ta dade mai sai mai wata daya tsakanin ƴaƴansa da iyalansa ta dade amma kamar yayi muka sujada saboda ka bashi buhun shinkafa to a irin wannan rayuwar kana da kuɗi kuma duk ka narke ba kai ko an baka mukullin jin aljanna ka ce baka wanda da aka ba dukiya an bashi mukullin aljanna a wannan zamanin taimakawa mutane ka gani kwarai kuwa kwarai kuwa mako zai iya ciyar da makotan ya taimaka musu ya waye ba wannan shi ne wani shi ma suke ba mu labarin shi a kasuwa kwarai kuwa yana ana ana in yana zagin mai kudin yana ta zagin sa yana zagin sa shikenan sannan sai aike mai da buhun shinkafa da dubu ashirin ya aike mai da ita da ya aike mai da ita washe gari sai gashi a gaɗinsa ya ruwa yana durƙushe yana fitowa sai ya ce a yau gidana aka jona a zage ne haba haba Allah yalla alaji haba irin abin nan Allah ya saka da yayi godiya yayi godiya nace to kaga dai ai annabi ne ya faɗa tahadu taharu ku yi kyauta ku kaunaci juna bayan da zai ka ka wacewa ka gani wata ga kwanan nan aka a social media ka gani mawaki Naziru Ahmad wata ta zazzage shi wa shigari ya bata miliyan ɗaya da ta zo ta ce shebura ne wallahi sanda tace zagi wallahi kebur ne tace yake damunta da ba sun batin da ba za ka ji ba a wannan lokaci wai ka zo kana mai kuɗi wai ka ce wai dan uwanka yana zagin ka a tuhume ka wai wai dan uwan duk inda zo na zagi na shi to ba zai zage ka ba ya zage ka zai dan ji zagi zai dan ji sauki eh ko ne mai asara to ya ba zai maka ba kana da kuɗi ka taimake shi yana cikin halin haulayi kuma wai ka zo ka ce wai dan uwanka yana zagin ka to ya ba zai zage ka ba dole ya zage ka ba ya dan ji sanyi a ransa ni ai ka dan taho din ka wuce zazzage ka din ya ji dadi shine zai zai zai rage to ai shine ai mutane su dinga kyautawa kansu a wannan zamanin a dinga tausayi kana da kuɗi kana da ƴan uwa baka taimaka musu baka taimaki kowa ba ba zo kana cewa wai ba za ka ba za ka abuwa to shine sai mu kwana a nan ina ga ko wa huwa wa huwa fidamuha alil ma'alufati ko sai san nafsa haka yake in dai za a yi ta sai an ta abin nan eh sai mu kwana nan eh eh in yana yi wannan shi kuma kai ya saurari mutane akwai wanda za a zo kana yi ana cewa ai ba dan ba dan Allah yake ai dan wani wannan ba a saurara eh kan wannan su tsare ka gabarin yin ake alhayi saboda ya kai da wannan kai ya dame ka na ba ta an fahimta da abin da zaka in dai kai daidai to kakka damu mutane sun yaba ko kuma sun soka kakka damu eh Allahumma salli ala وبلغ ولكاتم لما سبقنا سر لا تغلق والعادي إلى صراطك المستقيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون